أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mu da haɗuwa a wannan yammaci na wannan rana mai tarin albarka yammaci na ranar asabar hudu ga watan ramadana mai albarka hijirar farin jaka da annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga birnin makka zuwa madina 1447 wanda kuma shi ne daidai da 20 ga watan fabrairu ko 21 21 ga watan Fabrairu miladiya aihuwa Isa dan na Maryam alaihi salatu wassalam 2026 a wannan masallaci na markazul Imam al-Bukhari litahfiz al-Qur'an wa dirasat al-Islamiyya dan ci gaba da karatun littafin Allah mai albarka tafsirin al-Qur'ani mai girma a cikin suratul Nisa ayata 6 zuwa ta 7 ajiye mun kun faɗar Allah ta'ala da rijali nasibun kafin nan muna roƙon Allah ta'ala wannan ƙasa ta mu ta Niger Allah ka zaunar da mu lafiya a cikin ta da sauran ƙasashen musulmai gaba ɗaya duk abin da muke ji masu tsoro Allah ta'ala muke roƙo ya mana maganin sa ƴan uwanmu Falastinawa muna roƙon Allah ta'ala ya musu maganin halin da suke ciki da sauran ƴan uwa da suke ƙasar Sudan da ƙasashen duniya na musulmai gaba ɗaya muna roƙon Allah ta'ala marasa lafiya daga cikinmu Allah ka ba su lafiya masu lafiya Allah ya ƙara musu lafiya wayanda suka riga mu gidan gaskiya suna musulmai Allah ta'ala muke roƙo ya ji kansu da rahama mu kuma in ta mu ta taho Allah ya sa mu cika da imani ubangiji ta'ala ya ce lirrijali nasibun na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم للرجال نصيب مما ترك الوالد مما ترك الوالدان والأقربون نعم وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا وبنجي تعالى yayi bayanin halin da mutane ke kasancewa a wurin rabon gado ya bayyana cewa a cikin ayoyin da suka gabata idan aka zo wurin rabon gado a ɗanma mutanen da suka zo makusanta marayu ne ko miskinai a arzitta su a ɗan musu daga dukiyar gadon kafin rabawa sannan a gaya musu magana mai kyau wannan ayar da muka tsaya a kanta wadda har muka kai ga wani yaksan ladina lautara kumin khalfihim zurriyatan di'afan muka ce za mu tashi a kanta aya ce wadda malamai suka bayyana tausayin shari'ar musulunci ga bayan Allah ta'ala a a cikin wannan aya Allah ta'ala yana bayyana umarninsa wurin raba dukiya idan waɗannan mutane guda uku suka halarci wurin raban gado al'aqarib wal yatama wal masakin a ɗan musu a basu sai malamai suka ce shin wannan al'amari wajibi ne wasu suka ce yahtamilu an yakuna lil wujubi wa yahtamila an yakuna lil istihbab yana yiwuwa wani lokaci ya zama wajibi wani lokaci ya zama mustahabbi domin umarni ne da ladabtarsuwa bal wasu malamai suka ce duk umarnin da kullu amrin muta'alliqin bil adabi wa husnil akhlaqi fa huwa lil istihbab duk wani umarni da yake da alaka da ladabtarsuwa da kyawun ɗabi'u to wannan umarni yana zawwa ne akan mustahabbi ala kulli halin wannan aya ana dubin al'ada ce ta mutane a yi ta ne ba don komai ba sai dai jabarar lil khatira ko lil khawatir don a ɗosana haɗira zukatan waɗannan mutane da ɗan uwansu ya mutu domin daga nan ne hasada take iya shiga ƙiyayya take iya shiga sun ga ɗan uwansu da suke uwa ɗai uba ɗai an raba gadon shi miliyoyin kuɗi sun tashi babu kodala sun tashi tutar babu to nan ne adawa za ta shiga musamman idan ya zama irin 'yan uwan nan ne waɗanda ke tallafa ma 'yan uwansu to ya kamata ubangiji ta'ala ya ce a ɗan musu a ba su daga wannan dukiya wannan aya ta karantar da mu halaccin raba dukiya ga waɗanda suka halarto wurin rabon gado cewa shi farzuquhum minhu kuma ba nasibi bane gare su ba kaso gare su cikin gadon ba ya zo a cikin musulunci karantarwa ta ladubba masu girma maɗaukaka da ɗabi'u masu falala Allah ya umarce mu da mu ba waɗannan da suka halarto rabon gado domin zuciyar ɗan adam tana da alaƙa tana shauƙantuwa da dukiya ɗan adam zuciyar shi tana da shauƙi tana da alaƙa da zuciya da dukiya ‘yan kaɗan ne waɗanda za ka ga su ba su damu da dukiya ba su damu da dauɗar duniya ba kuma rashin damuwar ba yana nuna cewa ba su so ba la shi ɗabi'a ce ta ɗan adam ya jera son kuɗi zuyina linnasi hubbu shahawati minan nisa'i wal banina na'am الناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب ubangiji ta'ala yace an kawata ma zuyina linnasi an kawata wa mutane hubbul shahawat son ababe na sha'awa na mata minan nisa'i wal banina da diya wal qanatir al muqantara da dukiya abu taskancewa ta azurfa da zinariya da dawakai abun yi ma alama duka wannan shine jin dadin duniya shine jin dadin rayuwar duniya da Allah ya kawata ma dan adam kowane dan adam yana son ababi waɗanda za a ce na sha'awa ne to shine ubangiji ta'ala yayi bayani anan ba dan komai ba dan a tausasa zukatansu sai Allah ya ƙara da cewa a gaya musu magana mai kyau ita ce cewa baba a ci da hakuri misali wannan aya ta karantar da mu kyautatawa zuwa ga makusanta ya yi kyautatawa zuwa ga marayi da miskini kamar yadda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a hadithin da ɗaya daga cikin ummahatul mu'minin ta bayyana annaha a'taqat jariyatan laha ta yantar da wata baiwa tata qala laha rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam amma innaki law a'taytaha da kana khairan laki annabi sallallahu alaihi wasallam yace ina ganin da kin bada ta ga ƴan uwanta makusantanta da yayi alkhairi gare ki wannan sai aya ta nuna sadar da zumunta yana da muhimmanci ƙwarin gaske bal yafi ka ba wanda ke nesa gare ka da za ka zo ka tambaya shin idan zan yi kyauta idan zan yi alkhairi wa ya kamata in fara ba alkhairi ka ba makusancinka idan za ka ba da alkhairi idan za ka ba da tallafin dukiyar da Allah ya baka ka ba da ta ga waɗanda suke kusa gare ka shine mafi alkhairi wannan aya ta karantar da mu inaya mai da mahimmanci da kulawa ga marayu da kuma marasa ƙarfi talace wal yatama wal masakin domin shi marayi mun ga wane ne marayi karami ne wanda bai balaga ba zuciyar shi ta kariya saboda rashin babansa yana da buƙatar kulawa yana da buƙatar inaya haka shi ma miskini talaka wanda yake ƙasƙance yana buƙatar ababen da za su maida mai yawun bakinsa kaga shi marayi yana da buƙatar tallafi ga al'umma wannan marayin idan aka bar shi ba a kula da shi ba aka yi ko in kula da shi aka bar shi sai al'umma na daba na tasha su karantar da shi idan kai baka ɗauko shi ka kai shi makaranta ba yayi karatu sai makarantar malam isa ta karantar da shi malam isa ne ake cewa makarantar tasha sai ya ɗau babban darasi a tasha sai kaga wannan marayi ya tashi da dabanci ya tashi da wata ɗabi'a wadda take ba ɗabi'a ta gari ba don haka mu ɗauki waɗannan marayu yadda kai yau kana son ka ga ɗanka ya hardace alƙur'ani kana son ka ga ɗanka ya zama wani abun ayaba to yi ƙoƙari shi ma wannan yaro ka tallafe shi domin ayaba yanzu kamar misali marayu na ƙungiyar alkitabu wasu suna ta ƙasar Nijar, wanda aka ɗuka marayu guda hamsin. Abun jin daɗi ne, sati biyu da suka gabata da aka yi bikin yaya mahaddatan alƙur'ani na ƙungiyar alkitabu wasu suna. Ga yaro ɗan shekara goma sha takwas ya zo yana karanta alƙur'ani sai daɗi, abu zan daɗi, kai ka san waɗannan yaran da a ce ƙungiya ba ta yi komi ba, kawai ya yi mahaddata alƙur'ani kaɗai ta yi wallahi ya ishi ƙungiya abin alfahari a ci ga mahaddatan alƙur'ani da aka ɗoka tun shekara kaza yau gashi an kai lokacin da sun haddace alƙur'ani da aka wayannan al'umma da ke haɗa taro da ebbi da dala da ƙadago su tallafa ma wayannan gidan marayu ba su yi asara ga kuɗinsu nan sun moɗe kuɗinsu sun hito ai an san moɗe abu to da haka jama'a shine Allah ta'ala ya bayyana a wannan ayar a mai da himma ga tallafawa marayi saboda kalubale ke da kwai tarbiyyar marayi a duk duniya babu tarbiyyar da ta yi wahala kamar tarbiyyar marayi saboda shi na farko akwai tausayi ana iya bai ma tausayin da ake masa a kasa tarbiyyantar da shi ana iya bin tausayi a tausaya masa a ƙi bugun shi a tausaya mishi a ƙi tarbiyyantar da shi sai ya waɗa yawa gari ya hinje wannan aya ta karantar da mu annahu yanbaghi liman a'ata ahadan shay'an an yaqula lahu qawlan ma'rufan ya kamata ga duk wanda zaka ba wasu kuɗi ko kuma wani abu na tallafi ka gaya masa magana mai kyau kai ne zaka bashi tallafi amma zai ji ƙarshe kamar shi ne ya ba da tallafin ba ka ganin wasu daga cikin larabawa idan sun tallafa ma za su kawai ma godiya kamar su ne ka taimaka ma mashkuri barakallahu fi hafizakallah ba kuma shi ya taimaka ma amma kuma shi zai dinga ma godiya saboda aiki da hadithin annabi sallallahu alaihi wasallam al-yadul ulya khairun min al-yadi sufula lalle hannun bada ya yi hannu hannun amsa to amma su jin suke yi wannan da ya amsa ya yi su saboda ba dan da shi ba da ba a tsarkake dukiyar ba to wannan shine abin da ya kamata wannan dukiya ta haka lalle Allah ya bada ta a cikin hannunka amma ya bada ta ne dan ya ga wani aiki zaka yi da wannan dukiyar idan ka riƙe ka yi ƙanƙam kana ganin dukiyarka ce kai kai yi wahala kai kai yi ka sha zuha don ka samu dukiyarka sai Allah ya barka da iyawarka amma idan ka bayyana cewa lalle ba taka bace Allah ne ya baka dan lokaci dan ta jujjuyu a cikin hannunka a bada ta ga hannayen da ya kamata sai Allah kullun ya ci gaba da ƙara ma ni'imar shi la in shakartum la azidannakum Allah ce idan kuka gode mini zan ƙara muku to shine ayat ta karantar da mu yadda ya kamata لأن المن بالعطاء كبير كيما متون kyauta. kuma ka dinga gaya masa magana mai daɗi babban abu ne kamar yadda ka yi wa mutum kyauta ka yi masa faɗe kun babban zunubi ne babban lada ke ga kama mutum kyauta kuma idan za ka ba shi kyautar ka cewa da don Allah a ce da haƙuri abun nan ba dan ina son haka nan ne ba na so ya fi hakan amma ka yi haƙuri in Allah ya so nan gaba zai fi hakan za ka wanke mai zuciya satuflij sadrahu shine wani malami yake cewa bashashatul mar'i khairun min alqira sakin huskan mutun yayi ka kama mutun gara kai bako a gidanka ka sake masa huska yafi ka kamai garar ababe ya kaji da shanu da komi ka dahike mai ka sakan mai huska yafi ka kamai wannan garar ya ce fa kaifa bi man yaqra wa huwa yadhaku ya za ka yi da wanda ke kawo gara kuma yana dariya ya yanke ma bisa shi amma kuma ya zo yana dariya yana jin daɗin cewa gashi nan ka zo ka taimaka mishi aka san yadda yau muke rayuwa masu kuɗin mu ganin suka kamar wayo ake musu yau shi mai kuɗi jin yake yi da ka ce mai a taimaka fi sabilillahi ga kanan ka zo ka masa dubara ka yi mishi wayo ka amshe kuɗin shi ka sa su hanyar da bai sani ba ka sa shi hanyar da a cikin ƙaulani a shi ne a cikin ƙaulani mu wallahi ba mu cikin ƙaulani mun yi imani da Allah ya ce duk wanda ya bada zai bashi idan ka bayar dan Allah da zuciya ɗaya Allah ya yi alƙawarin ba zai bar ka talaka ba talakan nan na kuɗi ne ko na zuciya ne ko na rayuwa ne ba za ka dai kaskanta ba inda kai dan Allah amma shi yana nan kana kana bayani ya yi ƙarhin abin da zai bada ya bada jika hamsin a lokacin da ka zo da buƙatar neman taimako kana bayanin ya kamata a tallafa wa marayu a yi kaza a yi kaza jiran ɗaya ke ka ƙare ya hiddo wata tsoho dala ashirin ya ce to mala a ce da haƙuri a kana ba ni ita ina mai da ma'abuka ai ya kamata mutane su gano da yawa daga cikin al'umma da ke zauwa wurin neman taimako akwai wata haya da ke gare su wurin neman taimako ai yasa wani yake ce min mala idan ka zo neman taimako wurin alhaji wani yake ce ba haka yace idan ka zo zai zaka nemi taimakon jikka 20 to ka ce jikka 100 yace saboda dan adam matsala gare shi kaga daga ɗarin nan dai za a yi ƙasa a yi ta baka haƙuri a yi ta har a dawo jikka 20 to da yake ɗan boko ne sai yace to ai ko Allah in zaka roƙon shi kaji jahili ya ce in za ka roƙo Allah mota to hara da jirgi kaga ko an yi ƙasa ne za a baka mota da ce a shi ba haka Allah yake ba Allah yana baka abin da ka roƙa ne bal idan baka roƙon shi Allah yana hushi da kai to shine wannan ayar ta karantar da mu mu ga yi magana mai kyau gori abu ne wanda baya da kyau gori ka ba ɗan uwanka abu ka yi masa faɗi cewa aini na baka kaza jiran ɗaya yake a yi wata rigima ya ce ba ni ne ke ma kaza ba shine ubangiji ta'ala ce ya ayyuhal ladina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha ya ayyuhal ladina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha kal ladhi yunfiqu malahu ri'a الناس ولا يؤمنون بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الظالمين Ubangiji ta'ala ya ce, “Ya ayyuhal na amanu, ya kuwa inda kuka yi imani da gaske, La tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Allah ce kada ku lalata sadakokinku da kware da cutarwa. A tafsirin suratu al-Baqara da muka zo bayanin wannan ayar, mun yi bayanin me ake nuhi da lalata sadaka da ƙwari da cutarwa shine ka ba mutum misali sabon kwamfile ya zo da kwamfilen yana jin alhamdulillah sai ka ce wai wani tuwahin nan ne da na baka je kaga wallahi sun yi makewa ƙwari kenan zai ji cutarwa zai ji haɗuwar ƙima da daraja a cikin al'umma zai koma da damar da ya sani da bai amshi tuwahin ba Hissa malamai suke ganin ya kamata idan za ka ba da kyautar tufafi ka dibo waɗanda ba wanda ya san ka da su, shi ya fi. Don kana iya ɗauko sabon kwamfile wanda kowa ya san ka da shi, ka sako ɗanka ya ga wanda kan batuwa ya ce, kai tuwahin ba bana kasa. Saboda shi yaro kan yake a normal ne ba komai ba. To, amma Allah ta'ala ya ce, kada ku lalata sadakokinku da cutarwa. kada ka ba mutum abu gobe ka dawo ka ce ai ni ne ma kaza ba ni ne ma kaza ba ai ni ne ma kaza irin kyauta ɗan siyasa yau ɗan siyasa in ya baka abu kaka azo don Allah yi a yana yana son gobe in an taho a gaye shi hissa da yawa ba su gano protocol ɗin siyasa ba ɗan siyasa in ya zo zai gina masallaci son yake duk an ka zo bayani in dai an taru ce to muna gode ma Allah ta'ala da muka haɗu a wannan masallaci da alhaji wani ɗan fati kaza ya gina ya kushi abin da yake so ke illa yan kaɗan kaɗan ne ne daga cikin 'yan siyasan da za su yi don Allah su ce don Allah ka agaye su baka je jiya hajji yadda ta yi muna iftar ta kawo kayan buɗe baki ba da Allah ta gama da ta ce malam don girman Allah kada wanda ya san ni na yi wannan aiki na ce mata na gane ki hajiya na gane muryarta amma ban gane sunanta ba wallahi zuwa yau ban gane wace ce ba ta dai kira ne ta ce za a kaka yin buɗe baki kuma ya yi buɗe baki ko Allah ya saka mata da alkhairi to irin wannan sadakar ita ce ake so fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminu ya ɓoye sadakar har sai da hannun hagu bai san abin da dama ta bada ba ya yi ƙoƙarin ya ɓoye to irin wannan sadaka ake so ba wadda daga baya kuma za a dawo ana faɗe ana ai ni nema ka zaɓi tsayaki ba ni nema ka zaɓi ba ni nema ka zaɓi to ba a so irin wannan sadaka to kaga wannan ayar ta haɗa tsakanin al-ihsan al-qawli wal fi'li kyautatawa ta aiki da ta zance ka bada kuma ka yi magana mai kyau da yawa yau za ka iske ihsaninsu ƙauli ne kawai shi idan magana ce ya iya magana amma aljihun shi bai babbarwa hannun shi bai hituwa ya iya magana yana iya in an zo za a yi aiki kai aikin da arama mu ya kamata mu shi ce wannan aiki aikin dai an tashi ba wani aiki bane aikin Allah zai yi ma magana wanda zaka ji daɗi shi Allah bai cika bari ihsani guda ba hada biyu ake al-ihsanul qawli wal ihsanul fi'li kyautatawa ta aiki da ta magana kai magana mai kyau kuma aga cikawa ai ba a son musulmi da kawai ya gani babu cikawa ya tsara cewa zan yi kaza zan yi kaza zan yi kaza kawai da baki ne ba zai yi ba an yi son in ka gai a ce ai da kun ji alhaji wani ya ci kaza to wallahi sai ya cika in kuka ga bai cika muku wani abu ya gito amma ina amfanin ka zo ka yi hajji ka kiyaye ka ɓoye ka tara kowa da kowa kai ka ce a nan ni zai kuma ka ƙi ina amfanin wannan shi ne Allah ce farzu ƙuhun minhu kaga alƙawli kenan alfi'li kenan farzu ƙuhun ku bayar nan pratik wa ƙulu lahum ƙaulan kaga teori kenan an haɗa practically da me da theory a aikace da kuma a rubuce wanda yau shi ne ilimin da ya yi muna karamci ilimin theory pratic shi ya muna karamci yau za ka ganin malamin pc ya cika ku da fuse da shimet da newton da kaza ya cika ku da su cewa 'yan buji 'yan an yi kaza za a yi kaza ya cika ku da turanci amma yau in bujen mushe lalace bai iya buɗe buji ba ya bushe shi ya karkare sai ya kai wani mai gyara ko ku ga haka ba ai yau in mushe na pc moton shi ya sha kashin ruwa za ka ga ya jawo shi ya kai wurin mai gyara mai gyaran nan bai leƙa lakwalwa ko ko yan filis yan bai sani ba wani kuma shi wa jahili a takardu jahili ne amma a bisa fanatik shine a farfesa al-professor Allah ya dace da mu وبيجي تعالى يتقبل وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا الله تعالى يتي الذين لو تركوا من خلفهم ذرية وإن سك كسا سبر ذريئة أبايانسو سوني ضعافا إيا مرايو ما سروني waliyakhsha su zu tsoron kuntata ma marayi wanda ya san ya kusa mutuwa ya bar marayi to kada ya kuntata ma marayan wani domin shi ma yana son a tausasa ma nashi marayi shine Allah ya ce waliyakhsha ya ji tsoro shi wannan da ya san yau ko gobe tana nan tana bankwasa mishi ai akwai alamomin mutuwa wanda da ka gan su kai da kanka ka san dai to yanzu dai an kusa tahiya akwai alamomi wanda kai da kanka da kaga alamomin nan irin hurhura tunda ai hurhura alama ce da take nuna rauni galiban da mutum ya yi furfura shi da kanshi ya san yanzu abin da yake iya yi sadda yana da shekara ashirin yanzu ba ya iya yi shi shi da ci wata ta'alar ba su shaiban kaina ya barke da hurhura malamai suka ce izharu da'af alamar ya fara bayyana rauni kenan yanzu abin da yake iya da wuri yanzu ba ya iya yi shi shi ne ubangiji ta ala ya ce falyattaqullah su ji tsoron Allah a cikin lamarin marayu su zo mu marayun nan da abun da suke so a zo mu ɗiyan su in sun mutu wal yaqulu su faɗi magana mai kyau ga mamaci ƙaulan sadida magana mai daɗi magana wadda take ta daidai sawaban bi an ya'muru wa an yatasaddaqa biduni thuluthihi su umurci mamaci da idan zai yi sadaka ya sadaka da abin da bai kai ɗayan ukun ‘yan ciyar in duke shi ba ɗayan ukun duke shi su faɗa mai magana mai kyau wadda take daidai misali babansu bai da lahiya na bisa gadon mutuwa ya kira babban abokin shi ya shawarce shi kan dukiyar shi wayya ya kamata yi to ka ba shi shawarar da kai ma kana son idan ka mutu ka bar ɗiyanka su iska wannan irin wannan shawara kada ka ba shara ka ce ka alhaji ai ɗaya yanzu in ka bar musu dukiya banda shan giya da biyan mata babu abin da za su yi ni abin da nake gani dukiyar tun taka kawai ka rarraba ta in sadaka da abuka gaba ɗaya ka huta kai za ka so a yi rarraba da dukiyarka ka tashi gobe kiyama kana cikin jin daɗi ɗiyanka su tahi ɓarayu sun ka bar su ɓarayu waɗanda ke swata kuɗin al'umma kai za ka so haka nan a ce ɗanka gashi ya tashi ɓarawo ne ƙasur gumin ɓarawo wanda shi bai ganin dala ya barta bai ganin yabi ya barta shi ne ubangiji ta'ala ya bayyana cewa wal yakhsha alladhina law taraku min khalfihim dhurriyatan dhi'afan khafu alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida wannan ayar na daga cikin fa'idar da ababen da take karantarwa ayar tana karantar da mu a tunatar da mutum cewa shi ba komi ta juma'a zai mutu hisa annabi sallallahu alaihi wasallam yace ku yawaita tuna mai rushe jin dadi ita ce mutuwa kuma tana tunatar da mu cewa ko ba dadin ko ba jimawa zaka mutu ka bar marayu yadda ka yi ma diyan wasu haka za a yi manaka idan ka kula da marayun wasu to za a kula da naka in ka walakanta marayun wasu za a walakanta naka wannan ayar ta karantar da mu al-ishara ila annahu yajibu 'ala al-mar'i an yu'amila an-nasa bima yuhibbu an yu'a an yu'amaluhu bihi an yu'amiluhu bihi ayar tana son ta karantar da mu ko ta karantar da mu wajibi ne ka yi wa mutane mu'amala irin mu'amala da kake son a yi ma kana son a yi ma mu'amala kwarai to kai ka san mutunan kwarai kana son a tausaya ma ka tausaya kana son a soka ka so mutane ba yadda za a yi ka yi wa mutane kan kaya ka ce kai kan kara za a yi ma a ka yi wa mutane mu'amala mai kyau wa khaliqin nas bi khuluqin hasan annabi sallallahu alaihi wasallam yace kayi mu'amala ka dabi'antu mutane da dabi'a mai kyau ai dabi'a ta gari ita ce babban abin da ke sawar mutum ya ce ya shiga cikin zukatan mutane ko bayan mutuwa shi ne ba za a amince shi ba in ya zan mutunan kwarai yanzu ku diba ku ga malamin mu malam abdulkadir allah ya gafarta masa tsawon shekara hudu da wafatinsa yau shekara hudu amma mutane har yau suna yabon shi da alkhairi har yau mutane suna tunawa da shi suna kai allah ya gafarta wa malam abdulkadir malam abdulkadir mutunan kwarai ne malam abdulkadir yayi kaza yayi kaza yayi kaza ba don kuma saboda ya bar baya da abun kyau ya bar baya da yabo amma da ya bar baya da kura kana ganin za a yabe shi kana ganin ɗiyan shi za su iska kyawun ambato wanda ake masa a yanzu to hissa ka bar abin da za a yaba ka da shi bayan mutuwarka wannan ayar ta karantar da mu cewa mutum annal insana yakunu mujaniban littaqwa idza lam yura'i rabbahu mutum yana nisantar jin tsoron Allah in bai kiyaye ubangijinsa ba da ka nisanta umarnin ubangijinka sai ka ga cewa nisanta ka da Allah ta jayo ma nisanta da jin tsoron Allah duk wanda bai da mu'amala ta gari da addinin Allah to zaka iske shi kuma ya ji tsoron Allah komai yana iya aikatawa yana iya aikata komai dan bukatar shi yana iya aikata komai don biyan bukatar rayuwarsa babu jin tsoron Allah jin tsoron Allah ya yi nisa to don haka zai aikata duk abin da rayuwar shi ta kawata masa ubangiji ta'ala ya ce innal ladina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim naran wa sayaslawna sa'ira Allah ce lalle waɗanda ke cin dukiyar marayu zulman ba tare da haƙi ba da zalunci ya ci dukiyar maraye da zalunci ubangiji ta'ala ya ce inna ma ya'kuluna fi butunihim nara suna cika ma cikakkan su wuta ne suna ci ma cikan su cikin su wuta ne wasa yaslawna sa'ira ko kuma wasa wasa yaslawna ko yuslawna an karanta bil bina'i lil fa'ili wa lil maf'uli ayis da sannu za su shiga wuta Allah ya kare sa'iran ita ce naran shadidatan yahtariquna fiha wata wuta ce mai tsananin zahi wanda za a kone su a cikin ta wannan ayar da ta zo da jumlar innal ladina innal ladina jumla ce ismiya wanda ta fara da inna shi kuma inna kamar fadar Allah ta'ala ne na labari إنما يأكلون في بطونهم نارا أي يعني ما يأكلون إلا النار باسا تنكوما سيوتا أتكين تككنسو وسيصلون سعيرا الله يتي دسن نزاسو شكا أتكين موتا wannan kira'a ce saba'iyya kamar da Allah ta'ala ya ce duk wanda ke cin dukiyar maraye to yana kwankwada ma kanshi jahannama ne Allah ta'ala ya kare mu dukiyar maraye abu tsarewa ce dukiyar maraye abur taka tsantsanci ba abu ce wadda za ka samu ka handame ka canye ka yi makan ka fatawa ka zaune a kan fatawa wai kai kana ganin cewa amili na alaiha ai ina aiki a cikin dukiyar a'a ai dukiyar marayu da aka baka wadda kai aka ce ka jagorance ta misali idan aka ce ka jagoranci dukiyar marayu ka zam shugaba ga dukiyar marayu ko kuma ka dinga amsa taimako na dukiyar marayu to yanzu kafin ka iya yi wa kanka fatawa ta cewa zan dinga cin kaza a cikin dukiyar tan to sai ka nemi fatawar al'umma bi ma'ana sai al'umma sun yarda su ce to wani mun yarda kai ne shugaba na kaza don haka ba laihi ba ne tun da kana shagaltuwa da dukiyar marayu kana aiki a cikin wannan dukiyar mun yarda duk wata ka dinga dokar kaza kana cefanen gidanka da shi ba laifi amma duk ya zama kai ne kai wa kanka fatawa to wallahi ka shirya abin da zaka gaya ma Allah a gobe tashi alkiyama wa in aftakan nasu ko da mutanen duniya gaba ɗaya sun yi ma fatawa sun ce ya halitta ka ci in dai ba masu haƙƙin nan suka yi mafata wala aikin banza ne aka jama'a kada mu taushe dukiyar marayu muna cin dukiyar marayu muna canyewa muna ganin cewa a lahiya lau ne wala ba lahiya lau bane sai ka zo gaba Allah ka gano ba lahiya lau bane to shine ubangiji ta'ala ya ce inna ma ya'kuluna fi butunihim nara lalle suna ci ma cikakkan su wuta ne wasu yasu zauna sa'ira da sannu za su shiga a cikin wutar sa'ira Allah ya kare mu wannan aya ta karantar da mu wajibcin kulawa da dukiyar marayu wajibi ne a kula da dukiyar marayu kuma wannan ayar ta karantar da mu annahu law akala malal yatimi bi haqqin fala ithma alayhi da zai ci dukiyar maraye da haƙi to babu lahi a gare shi ai mun karanta wa man kana ghaniyan falyasta'fif wa man kana faqiran falyakul bil ma'ruf Allah ta'ala ya ce mai kudi mawadaci ya kame kada ya ci komi ya barta haka ne da take amma fakiri talaka falyakul bil ma'ruf ya ce da ma'rufi da sanayya abinda shari'a ta yarda da shi abinda shine aka gindaya misali an ce duk wanda yayi aiki ga irin wagga dukiya ana bashi jika 100 sai shi ma ya ci jika ɗari to bai ci haramun ba tunda shi ne ke aiki ga wannan dukiyar wannan ayar ta karantar da mu anna akala malal yatimi bi ghairi haqqin min kaba'ir dhunubi cin dukiyar maraye ba tare da haƙi ba yana daga cikin manyan manyan zunubai Ibi Allah ta'ala ya ce inna ma yaquluna fi butunihim nara kaga yana ci ba cikin shi wuta ne Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya karantar da mu ladabin da ya kamata mu yi ga dukiyar maraye kada mu samu dukiyar marayu mu ta canyewa wannan ayar ta tabbatar da cewa gobe lahira akwai hisabi tunda Allah ya ce inna ma ya'kuluna fi butunihim naran ina wutar take a gobe lahira kenan wanda ke ganin gobe lahira babu hisabi kyale shi ai ya kamata wanda ya ce a ran a cikin kabari babu azaba saboda abu ne wanda ba a gani to ai bai kamata ya rada azabar wuta ba saboda abu ne wanda alamun ne min alamil ghaib abu ne wanda an ka gai wanda kai baka taba ganin shi ba a rage can abu ne wanda baka taba ganin shi ba bar shi da yake baka taba ganin shi ba amma an ce ma lalle gobe lahira akwai azabu kabari aka ce ma gobe lahira akwai wutar jahannama gobe lahira akwai wutar sa'ira akwai sakara akwai kuma duk sai ka imani da su to me ya kamata abin da ya kamata ka yi imani da su tun da sun hito daga bakin da bai karya duk musulmin duniya ya yarda annabin Allah baya karya wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha allamahu shadidul quwa dhu mirratin fastawa shikenan ka yarda annabinka baya ƙarya kuma annabinka bai ga yin sarrai duk abin da ya ga wahayi ne daga Allah to sai ka ɗau wannan wahayi kai aiki da shi aya ta karantar da mu annal jaza'a min jinsil amal cewa lalle sakamako yana daga jinsin ayyuka abin da kai shi zaka samu abin da ka shuka shi zaka girba idan ka shuka haci zaka girbi haci baka shuka haci ka girbi kaya ina fata an fahimci wannan wai ana ana ba da labarin wani yaro wanda irin cikin kamzon kurege kun san kamzon kurege ko labari na tatsuniya sai baban shi ya ce mai abinda dukkan girba abinda dukkan shuka shi zaka girba ya ce wane duk abinda ka shuka shi zaka girba sai zo shuka kuɗi ya yi ta ba su ruwa ya ga sun ƙi sai ce ah ai baba ya ce min duk abinda na shuka kaga bai gano karatun ba abun nuhi duk abun da ka aikata shi zaka gani in ka aikata alkhairi zaka ga alkhairi in ka aikata akasin haka kuma shi zaka gani wannan ayar ta karantar da mu mummunar azaba azaba mai tsanani ga wanda ya ci dukiyar marayi cewa za a kukkure shi inna ma ya'kuluna fi butunihim naran wa sayaslawna sa'ira Allah ta'ala ya tsare mu Allah ya ci gaba da cewa yusikum Allah na'am yusikum Allah fi auladikum lizzakari mithlu hadhi al-unthayayn fa in kunna nisaa فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك مم.
وإن كانت واحدة فلها النصف مم.
ولأبويه لكل واحد منهما السدس مم.
مما ترك إن كان له ولد نعم فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث مم.
فإن كان له إخوة فلأمه السدس مم.
من بعد وصية يوصي بها أو دين مم.
آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا مم.
فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما Ubangiji ta'ala ya ce, Yusikumullahu fi auladikum, Allah ta'ala yana umurtarku a cikin sha'anin ɗiyanku, Allah yana yi muku wasiya ga sha'anin ɗiyanku. Lizzakari ya tabbata ga namiji, daga cikin ɗiyanka, misla hazzil unsayeni kwatamkacin rabo na mata guda biyu. idan gado ya haɗu tsakanin ɗanka namiji da ɗiya- da ɗiyarka mace to za a ba ɗanka nisful mal su kuma mata biyu za a ba su rabi su raba kana da ɗiya uku biyu mata namiji guda to falil zakari mislu hadhil unsayin za a ba namiji kwatankacin rabon biyu na mace misali ka mutu ka bar jika ɗari biyu to za a ba ɗanka namiji jika ɗari ɗiyanka mata biyu a ba su jika ɗari wagga jika hamsin wagga jika hamsin Allah ce fa in kunna nisa'an faqat in duka mata ne gaba ɗai fauqas nataini sama da mace biyu falahunna thulutha ma tarak za a ba su biyu biyu cikin uku na abin da ya bari za a ba wa'yannan mata sulusa sulusi guda biyu na abun da baban ya bari wa in kanat wahidatan in kuma ɗiyar shi mace ce ɗa guda rak ya bari falahan nisfu za a raba dukiya biyu a bata rabi ya mutu bai bar kowa ba sai ɗiyar shi mace guda ɗaya tilo to tana da rabin dukiya wali abuwaihi su kuma iyayensa guda biyu baba da mamma li kulli wahidin minhum as-sudus kowane yana da ɗaya cikin shidda yan sizem min matar kana abin da ya bari in kana lahu walad in yana da ɗa. fa in lam yakul lahu waladun in bai da ɗa, wa warithahu abawahu uwayensa za su gade shi fali ummihi ko fali immihi thuluth da abamun bashi ɗaya cikin uku shi kuma baban shi ya kwace sauran dukiya fa in kana lahu ikhwatun in yana da ƴan uwa tare da uwar yana da ƴan uwa to fali ummihi thuluth za a ba wa mashi ɗaya cikin shidda min ba'd wasiyatin bayan wasiya yusi biha wanda yayi wasici da ita audainin ko ba bashi da ake biyar sa aba'ukum ubangiji ta'ala yace iyayenku wa abna'akum da diyanku wannan mubtada'a ne mubtada'a ne da labarin sa la tadruna ba kusan ayyuhum wane ne daga cikin su aqrabu lakum naf'an wa yahi kusancin amfani gare ku baka san shin babanka yafi amfani ko ɗiyanku ba wannan faridatan min Allah farilla ce daga Allah Allah ya farlanta wannan gado ga yadda za a bada shi inna Allah kana aliman lalle Allah ya kasance masani ne ga bayunsa hakiman gwani mai hikima a cikin abin da yake jujjuyawa wannan ayar ita malamai ke ce ma ayatul miras ayar gado aya ce wadda ta yi bayani tiriyan tiriyan ga haƙƙin duk wani mai haƙƙi a cikin gado amma kafin nan ya kamata mu ɗauko turaku na gado sannan mu kai ga raba gadon ga waɗanda suka, suka cancanci gado abu na farko malamai suna tattauna alhukukul muta'alliqa bitarika haƙoƙin da ke da alaƙa da kuɗin da aka bari idan mutum ya mutu ya bar miliyan ɗari wani haƙƙi ke rataya akan kuɗin kakin a raba su abu na farko mu'anut tajhis kudin gyaran gawashi ya mutu ƙasar faransa ana so a turbuɗe shi a ƙwanni to cikin kudin gadon za a biya kudin jirgin wanda za a ɗauko gawashi daga faransa a kawo ƙwanni ba cikin kason ɗan shi ba a cikin kuɗin gaba ɗai kakin araba idan aka kawo gawar aka zo aka ce to wa zai mai wanka aka ce malam wani zai mai wanka ce a ni ba zan mai wanka sai an ba jika ɗari cikin kuɗin da ya bari za a ɗauko jika ɗari a biya malam aka zo likawani ya ce a ni sai da wa nike yi likawani na daidai wani kaza metir jika biyar metir goma ke mai za a hiddo jika biyar biyar gida goma a su likawani duka cikin kuɗin gado shine mu'anut tajlis aka zo za a turbude shi a cikin kabari aka iske kabari lahiyayye za a sa shi cikin kabari sai mai kabari ta ni ni gina abuna ni na yi beton shi da haka ina sai da duk ɗan kabari guda jika goma za a ɗauko jika biyar a bashi ya jika goma a bashi idan wani daga cikin waɗanda suka zo turbuɗa gawa suka cire suka bada fi sabilillah fa biha wa ni'mat idan wani ya ɗaura likkawa ne ya bada fi sabilillah yayi an zo za a turbude shi an sahi cikin kabari kasko da ake a'azawa ko itace da ake azawa sai wanda ke da itace ya ce a ni sayo kayan ni da in ci riba don haka duk icce dala goma sai a lisa wa adadin itacen da za a azaba gawar wato jama'a mu gode ma Allah muna cikin ƙasar musulmai inda komai zaka ga banza in ji bahaushe bahaushen wanda ya ce banza kyauta ‘yan wayan Najeriya suka ce kyauta ruwan Allah, amma mu zai mu ce banza kabari kyauta, ‘yan uwanka su gina ma kabari, sannan a ɗoko itace kyauta, birgi ma kyauta ake kashi, likawani kyauta, wanka komi kyauta, kai jama'a mu gode ma Allah. Gidan sanyi kyauta na gawa, ai inda ake aje gawa wasu ƙasashe biya yake. Abu na biyu a duyunul muta'alliqa bi tarika sai an yadda ba su sukan da ke da alaka da gadon. da kudin da ka bari kan rihan kamar jingina kamar misali ka bada salularka ta miliyan guda jingina a baka bashi jika ɗari to cikin kudin gadon za a cira jika ɗarin a ba wancan da aka ba jingina a amso sallar ko kuma wata dabbar ka ka bada moton ka jingina a baka kaza to za ka za a biya wannan bashi a amso jingina abu na uku ad-dunul muta'alliqa fi zimmatil mayyit kafin a raba gado wajibi ne a biya bashin da ke bisa kan wuyan mamaci kudin ba za su zama na magada ba sai an biya wannan bashin na farko a biya bashin Allah kamar zakka yana gobe-gobe zai hidda zakka sai ya mutu zakka shi miliyan 100 ba a cewa ta zama ta magada a wallahi da Allah ne sai an bada su matukar dai lokacin shekarar yayi na hidda zakkar wala sai an hidda ta sannan araba gado ba kuɗin magana ba ne sannan a hidda haƙƙin kafara ya yi rantsuwa za a ciyar da kaza to sai an hidda cikin kuɗin gado sai an hidda wannan basussukan sannan a yi maganar raba gado isa za ka iske irin waɗannan tambayoyi ana yawaita yi wa malamai su wai mamaci ne ya mutu ɗiyan shi sun ce wala ba a biyan kuɗi ana biyan shi bani ɗiyan sun ce ba a biya to kowa ya biya kuɗin sun zauna ku ba tare da an biya haƙƙin ba haƙƙin mutane a sai an biya wa'annan addurul muta'alliqa fi zimmatil mayyit sannan za su zama kuɗin magana wannan haƙƙi ne wanda ke da alaƙa da kuɗin na ƙarshe alwasiya wasiya sai an yadda wasiya ya yi wasiya cewa in ne mutu a ba malam wane jika ɗari yana da biliyan ɗari sai a yadda jika ɗari a ba malam wane ba ce a an wasa wanda ya yi alkawalin ya mutu matuƙar dai ba kuɗin sun wuce sulisi ba malamai suna idafa ƙarƙashin alhukukul muta'alliqa suna ƙara nasibu warathatil mayyit kaso na kowane daga cikin magadan wanda ya mutu wannan shine haƙoƙin da ke da alaƙa da kuɗi abu na biyu arkanul ilf rukunai na gado gado yana da yana da rukuni rukunan gado guda uku ne na farko muwarrif wanda za a gada ai babu gado babu wanda za a gada a ce a babu wanda za a gada to babu gado kenan sannan alwarif wanda zai gado kudin ba a magana gado sai akwai wanda za a ba gado sannan mawruth kudin da za a gada ya mutu bai bar ko dala ba to ba a magana gado ko za a zo ana tattar jiyoyin jiki a ce a kawo gado sai a ce a ya mutu biyar ko dala ba ai ba magana gado sai akwai shi wannan rukunai ne guda uku jigajigai na gado almuwarrif alwarif almawrufu wanda ake gada wanda zai gada da kuɗin da za a gada uku ke rukuni uku ke da gado ke da al'irf abu na gaba dalilan da ke sa a yi gado dami-dami ne ke sawar in akwai su akwai gado in babu su babu gado ma yalzamu min wujudihi alwujud wa min adamihi aladam in akwai shi akwai gado in babu shi babu gado su ma ababe ne guda uku nikahun wa wala'un wa nasab su ne malamai suka haɗe suka ce nawani nikahun aure idan aure bai shigo tsakaninka da matan ba to ba maganar gado zina ce aka yi aka samu da ɗan nan bai gado nikahun aure an yi aure ne aka samu yaran to wayannan yaran suna gadon ka suna gadon ka nasabun dangantaka kanin babanka ne ya mutu ya bar kanan shi da ɗiyan shi mata yana gado akwai nasab akwai dangantaka yanzu baiwa a ce kawai shugaban ƙasar wata ƙasa yana gado na babu dangantaka a bai gado na amma akwai dangantaka akwai gado nasabun dangantaka wala'un jibin tallamai alwala'u a wurin malaman hadisi kala-kala ne akwai wala'u itkin jibin tallamari na ‘yantarwa akwai wala'u dinin jibinta ta addini kamar babanmu ya musuluntar da babanninku to wala'inku yana gare mu kamar irin kakannin su al'imamul bukhari da wala'antaka su yana ga su aljufi sai a ce aljufi maulahu an gane to waliyantakar tana sawa a yi gado na ‘yantar da shi to ina gado shi yana gado na ya zama ɗana wannan su ne dalilan da ke sa a yi gado sai sharuɗan gado waɗanda sai sun tabbata sannan ake magana gado jama'a sharuɗan gado su ma sharuɗa ne guda uku abu na farko taƙiƙu mautin muwarrifi a tabbatar da cewa wanda za a gado ya mutu baba ne za mu gada to mu tabbatar ya mutu bai mutu ba a gadon shi ya mutu ana gadon shi da aka yayi balaguro ya tayi wata ƙasa sai aka yi shekara ba a ji labarin shi ba ba a maganar raba dukiyar shi sai an samu yaƙinin ya mutu sannan a raba dukiyar shi in shekara nawa zai in dai ba a ji labarin ya mutu ba ko kuma ya ƙini ko aka yi kirdado ko wani ya zo da labarin wane ya mutu to sana yi maganar raba duke shi abu na biyu ta haƙiƙo hayatul warisi sai an tabbatar da rayuwar wanda zai gada inda motil warisi in wurin lokacin mutuwa wanda zai wanda ke bar kuɗin a tabbatar da ɗan da zai gaji dukiyar yana raye amma an yi kunkuru kunkusu mai kudin ya mutu iyan sun mutu to wa zai gado shi kamar yanzu wani bawan Allah da wata biyu da suka suka shuɗe aka zo gidan shi aka kashe shi aka kashe iyan shi aka kashe matan shi duka aka kashe kowa cikin gidan kowa ba a bari ba to kaga yanzu ba a kawo a ce kuma gadon iyan shi a sai dai a yi magana gadon mamman shi da baban shi duk wanda za su gado sun mutu abu na ƙarshe al'ilmu bi mukuta dal irsi ilimi na dalilin abin da ke kawo gadon matsayi na kusanci da duk abin da ya kama da haka wayannan ababe su ne sharuɗan gado to akwai ababen da ke hana a gado wanda duk ya kamata mu san su kakin mu shiga bayanin raba gado ya kamata ka san abin da in aka same su ba a gado jiya mun gaye su muka ce su ne malamai suka hada suka ce ish lakaris ainun ita muka mance a jiya ita ainun ita ce adamu listihlali jaririn da aka haifa bai kuka ba bai gado bai yi kuka ba yana shigowa duniya sai bai kuka ba ya mutu to bai gado adamu listihlali misali ya mutu ya bar matar shi da ciki an gane to yanzu da ta haihi yaron sai bai yi kuka ba ya mutu to shi kenan yaron bai gado ya taho ya koma sai kwarai da gaske amma yana tahowa ya kuka to zai gado yana kokawa ya mutu to za a hidda mai gadon ɗa namiji yadda an ka hidda mu mutum mai shekara ashirin haka shi ma jariri za a hidda mishi kwarai da gaske shirun ashakku shakka a wurin mutuwa wa ya rage mutuwa lamun li'an aka yi tsinuwa ya ce ba ɗan shi bane shike nan babu baran baran kafun alkufur kafirci da ɗa da uba kafirai ne babu ɗa musulmi uba kafiri ba su gada juna ra'un arriku bawa bawa bai gadon ɗa zayun wala da zina ɗan zina na ƙarshe shine kafin ƙatul abdi ya kashe baban shi da gangan dan ya gaje shi to bai gado shi to bayan haka sai zawil furudi wa'anda su kuma ke gado masu gado a cikin shari'ar musulunci su 21 ne su 21 ne wa'anda malamai suka tattaro a cikin wani ramzi da suke ce ba haba da baz wani mawaƙi ya ce dabtu zawil furudi fi hadar rajaz khudhu murattaban wa qul haba da baz yace yadda zaka harrace waɗanda ka gado mutum 21 yace ga sunan cikin wannan rajaz na waƙi khudhu murattaban ga su zan zano masu jere wa qul kace haba da baz haba da baz kenan ha'un ba'un alifun dalun zayu haba da baz da ba'un da zayu alha itigal asenk mutum biyar a bisa kan ha'un masu gado suke ɗaukar rabin dukiya ku riƙe da kyau eh alha'u ha'u mutum biyar a bisa kan haƙun mutum biyar waɗanda su kuma waɗannan mutum biyar suna ɗaukar rabin dukiya akan wasu sharuɗa na farko azzauju miji miji yana ɗaukar rabin dukiya yana cikin masu gadon rabi albintu ɗiyakka tana ɗaukar rabin dukiya bintul ibni ɗiyar ɗanka tana ɗaukar rabin dukiya al'uktu shaƙiƙa ‘yar uwarka wadda take shaƙiƙiyarka tana ɗaukar rabin dukiya sai al'uktu ne abin ‘yar uwarka wadda kuke uba guda ita ma tana ɗaukar rabin dukiya wannan su ne bisa kan haƙun ashabun nisi sai baƙun su kuma su biyu ne masu ɗaukar rubu'i a cikin gado masu ɗaukar kaso ɗaya cikin hudu su biyu ne kawai azzauji wa zauja miji da mata matakka tana ɗaukar ɗaya cikin hudu idan baka da ɗiya ka mutu baka bar ɗako guda to za a raba dukiyar ka hudu a ba matakka ɗaya cikin hudu sai a bar uku ina fata an gane wannan matakka ta mutu ta bar ɗiya za a baka ɗaya cikin hudu kai kuma bata bar ɗiya ko guda ba ta mutu za a baka rabin dukiya in miliyan ɗari ta bari ba ku aihu da ita ba za a raba miliyan 100 rabi a baka miliyan 50 shikenan miliyan 50 a sarrafa su wurin uwayenka ai yara maka sha kwana ko an gani to wannan su ne ashabur rubu'i sai alifun ita kuma alif haba wanda ke bisa kanta mutum guda ne rak wanda shi ke ɗaukar sumuni ɗaya cikin takwas ita ce mata matakka tana ɗaukar kaso ɗaya cikin takwas idan kan mutu kan bar mata ɗaya kana da ɗaya ɗaya biyu ko uku ko hudu kana mutuwa to za a raba ɗiyanka ɗaya dukiyarka takwas a ba matakka kaso guda in ka bar miliyan takwas za a raba ya takwas a ba ta miliyan guda a bar miliyan bakwai sai a rabe musu sauran sai dalun habada su kuma wayanda a bisa kan dalun su hudu ne su ashabu thuluthaini waɗanda aka ba sulusi biyu mata da yawa jam'un min albanati jam'un min banatil ibni diyan diya mata jam'un min alakhwati shaqiqati ƴan uwa mata da yawa ƴan uwa jam'un min alakhwati li abin ƴan uwa na abi li abayyi waɗannan guda hudu su ake ba thuluthaini habada sai ba'u haba da baz sai su kuma ba'un wadda ita kun mutum biyu ake ba sulusi ɗaya cikin uku mamma ana ba ta ɗaya cikin uku sai ‘yan uwanka waɗanda kuke uwa guda su ma suna cikin masu gadon ɗaya cikin uku sai zayun ita kuma tana nuhin bakwai wanda su kuma su ne ashabu sudus wanda ke gadon ɗaya cikin shida ana ba al'abu al'ummu aljaddu aljaddatu baba da mamma da kaka namiji da kaka mace da bintul ibni da al'ukhtu li abin waladul ummi wannan su ne ake ba gado a cikin shari'ar musulunci gaba ɗayansu idan ka tattaro su su ne guda 21 za mu ga bayaninsu ɗaya bayan ɗaya a cikin alkur'ani yadda Allah ya ba kowane nashi kasu shi ne Allah ta'ala ya ce ne zakari mislu hazzin unsayi kaga shi namiji an hidda shi idan ka idan kan mutu ka bar ɗanka namiji da ɗiyanka mata biyu za a ba namiji kaso guda mata a raba su musu biyu shi irin kason mata biyu guda gare shi abinda za a ba mace biyu to namiji guda ake ba miliyan ɗari ne ya mutu za ku ji ina yawan ba da misali miliyan ɗari na malamin da ya ce Allah ya sa ya sha kwana to kaga ya samu miliyan ɗari an samu na da'awa ko yawwa to lokaci ya yi kuma akwai bayanan da ya kamata mu yi amma dai mu tsaya a nan gobe insha Allah ta'ala in mun tashi lafiya sai mu tashi bisa kan bayanin kason da Allah ya ba kowane cikin waɗannan mutum guda 20 da abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada inda muka yi kuskure Allah kan kare a cikin zukatan mu subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka allahumma wa atubu ilayka wassalamu alaikum wa rahmatullahi